الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na litinin 23 ga watan rabi'in al'awwal ijar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da da bakwai daidai da uku ga watan januwari shekara ta da sha shida. a ci gaba da karatun littafin sharhu sunna na al'imam muhyi sunna abu muhammad al-hussein bin mas'ud al-bagawi allah madaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi wannan shine kasan na 49 daga cikin jerin giyan kasusuwan wannan karatu wanda fadilatul allamatul albani yi matake da karatun hadithi da aiki da shi shine zaman lafiya ga musulmi idan ba manta ba muna ƙarƙashin kitabul iman littafin da ke fayyace mana ƙa'idoji da matakai da kowane irin lungu na imani al'imamul bagawi yana kwararo mana ayoyin alkur'ani hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda yake mana sharhin su da zantuttukan malaman farko Allah madaukin sarki ya saka musu da alkhairi mun shiga babin da ke bayani dangane da alamatun nifaq alamomin munafinci wanda in ba manta ba a karatukan da suka gabata mun gabatar da bayanai dangane da illan munafunci a cikin rayuwar musulmi musamman dangane da abin da ya shafi aƙidan shi da kuma irin yadda mutum yake zama munafiki ba tare da ya farga ba to duk wannan malin yana fayyace mana waɗannan alamat ɗin to bayan da muka karanta bayanan da bagawi ya kawo a cikin littafin shi mun gabato da wannan littafi na shakhsiyyatu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na sa'id almangawi don matsaya mai dabdalan bayanai dangane da wasu daga cikin siffofi wanda munafukai suka yi fice da su kuma su waɗannan munafukai ba ko wasu halittu ne da aka yi a da suka wuce ba ta yadda za a ce yanzu babu sauransu kuma ba wata yare ne ko wasu ƙabila da ake ce ma munafukai ba a cikin kafirai ba a samun munafiki sai a cikin musulmi shi ya ƙi yadda ya zauna tare da 'yan uwanshi kafirai shi munafiki so yake zauna da 'yan uwanshi musulmi amma kuma da yi imanin ba domin a musulunci ba a imanin rabi da rabi ko dai ka yi duka ko ka bari duka shi sai ƙero wani addini wannan addini sunan shi munafinci wanda kaman kwabo ne mai fuska biyu idan ya je samu kafiri zai gaya ma kafiri ai tare muke in ya je samu mumini zai ce ma mumini ai tare muke misalin wannan misalin matan aure mai cin amana ta zo gaban mijinta ta nuna babu wani sai shi kuma tana nan da kwarto da ke binta a nan waye fi cutuwa ba mijin ba to munafiki bannan da yake haifarwa musulunci yake cutarwa amma ƙarshe dai a lahira bala'in zai koma mashi to kamar yadda muka karanta a baya su munafukai kullum idan su ga wani abin arziki ya sa masu imani wannan yana damunsu a rai ba sa so amma idan wani mummunan abu ya samu masu imani sai su ta farin ciki suna jin daɗi so kullum alheri in ya zo maka to suna cikin shiga halin tasko a kan shi ana fahimta su kuma suna shiga halin walwala ne idan aka ba su labarin ga wani matsala da ya zo maka to duk lokacin da ka ji kana jin haka a ranka akan wani musulmi ko to kai munafiki ne haka idan musulunci ya samu ɗaukaka sai ka rika jin damuwa to kai munafiki ne idan musulunci ya samu matsala sai ka ji daɗi to kai munafiki ne an gano wannan yasa kullun su ake musulmi ya samu ɗaukaka ya samu yaukakan arziki ya samu fice a komi in ka ji ko baka san shi ba sai ka ji daɗi idan ko matsala ya samu musulmi to so ake zama da kai da shi kamar jiki ɗaya ne kamar gini ɗaya ne abin da ya samu wancan na damuwa wannan abin ya dame ka a rai to kai mai imani ne amma abin da kai ce yanzu musulmi ne ke shirya maɗan uwan shi shigo-shigo ba zurfi ya shirya ƙarere da ɓatanci don yi nasara don shi ya samu ɗaukaka kan musulmi ɗan uwan shi kuma cin da musuluncin gidan gado ne ba a fita an shiga to shi kenan ganin yake babu matsala isa kai hankali to sanda wanda ya zama shine ɗabi'a irin ta munafiki to sai Allah ya shiryar da muminai irin ansan da za su rika gaya musu a duk sanda su gane farin cikin munafiki a kansu Allah ya ce ƙul ka gaya musu lan yusibana illa ma kataballahu lana ai babu abin da zai same mu ko menene sai abin da Allah madaukin sarki ya rubuta mana mun gane malamai suka ce lan yusibana khairun wala sharrun babu wani alheri ko sharri wanda zai same mu wala khawfun wala raja ko firgici da tsoro da razani akan wani abu ko fatan alheri da kwaranyewan damuwa wala shiddatun wala raha ko tsananin rayuwa ko yalwan arziki illa wa huwa muqaddarun alaina maktubun inda Allah faci wanda abin sai ya zama dama haka Allah madaukin sarki ya kaddara kuma ya rubuta mana cewa abin zai faru da mu a haka وكونه مكتوبا عند الله يدل على كونه معلوما عند الله abin da ya same mu kasantuwan Allah ne ya kaddara kuma ya rubuta haka to ashe abin yana faruwa da sanin Allah ne mun gane wannan muqdiyan bihi inda Allah abu ne hukuntacce zartacce tun daga wajen Allah ashe don wani abu mara daɗi ya same mu kun yi murna ai ba daga wajenku ba ne kuma allah ya san da faruwan abu kenan idan kana da imani don wani abu ya same ka makiya daga cikin kafirai da munafukai da fasikai suna murna kakka damu inda ka fahimci wannan ayan da kyau kuma ya ce lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana Allah ce Allah shine mai gidanmu wa alallahi falyatawakkalul mu'minun kuma ga Allah ne muminan arziki ya kamata su rika dogaro kasu dogara ga kowa kenan duk lokacin da kake tsammanin wai kana son arziki ko wani ɗaukaka ko wani martaba amma ka dogara kan wasu to ka kife in kana son ka samu duk abin da kake nema duniya da lahira to ka dogara ga Allah kaɗai haka idan damuwa ya tashi zuwa ma karka dogara kowa zai iya yayi maka shi Allah ne kaɗai zai iya sai da wannan kuma bai kore ka yi riko da asbab ƙul allah ya ce ma annaba a gaya masu hal rabba suna bina yanzu kunan kuna zaman dakon wani sharri ne ya same mu to ba dakon komi kuke mana ba illa ihdal husna yaini sai dan ɗaya daga cikin alkhairai ya same mu shi sa nabi a hadisi ya ce ajabal al'amurin mu'amin ko dai ku yi a mamakin al'amarin mumini inna amrahu kullahu lahu khair shi mumini al'amarin shi duka alheri ne alheri in ya zo mai sai ya gode sai ya cancanci ƙari idan sharri ya zo ma mumini sai ya haƙuri sai ya zama kankaran zunubi gare shi shine ihdal uhsayu husnayaini wa nahana natarabbasu bikum to tunda abin yayi ne to mu ma muna nan muna maku jiran daku ay yusibakumullahu bi azabin min indihi ko dai Allah ya saukar muku da mamakon azaba daga wajen shi au bi aidina ko kuma abin ya zama a hannunmu ba dai kuna mana zaman dakon biyu ba kuma muna muku zaman dakon biyu ko dai azaban daga wajen Allah ta zama yar oda ko kuma mu Allah ya rika ɗanɗana muku kuɗa a hannunmu ba sai duka ko zagi ko cin mutunci ko wani abu ba sun da dama shi munafiki bai son ya ga ɗaukaka ga mumini to Allah zai rika ƙona zuciyanku ta hanyar ku rika ganin ɗaukaka yana zuwa mana ta inda ba ku sa tsammani ba kun kulla nan kun toshe can kun daɗe ko ta ko'ina sai kuma ga abin na ta ƙara bunƙasa sai ce wai yaya ne kul huwa min indillah ka gaya masu daga wajen Allah ne fatarabbasu ku zauna zaman jira inna ma'akum mutarabbisun kuma muna nan muna zaman jira ai kisa munafiki bai zaman lafiya kullum bincike yake yana sa ido waye ga wai kai wani irin hali ne kake ciki in yaga kana cikin yalwa ya shiga uku in yaga kana cikin matsala ya ta murna yana nan irin wannan matsalan da yake hange gare ka sai ta zo ta same shi ta kwantar da shi tana zubar da shi kai kuma sai Allah ya sa ka je mai jaji zuwan jajen kuma wannan sai ta saka cikin damuwa kuma bai zai zauna lafiya Allah madaukin sarki ya kiyaye wannan ita ce aya ta hamsin da ɗaya da ta hamsin da biyu cikin sautar tauba mahala ya ce wa makan Allahu azza wa jalla liyaqbila minhum nafaqatuhum sakamakon munafincin munafikai Allah madaukin sarki ya hau kujeran naki cewa duk wani abin da za su ɗiba su ciyar don gina addinin Allah Allah bai su idan munafiki ya gina masallaci Allah baya su idan munafiki ya gina makaranta Allah baya su in munafiki ya ciyar da abinci ko ya sadaka ko ya kyauta Allah baya so Allah baya karban duk wata nafaka da za ta zo daga munafiki bisababi kufurihim bihi wa bi rasulihi so da su munafikai sun kafirce ma Allah da annabin shi wa adami ikhlasihim fil ibada kuma shi munafiki bai tsargake Allah tsabshi kaɗai cikin kowace irin ibada sai ya shigar da wani yana neman a yaba mai ko ya sha yabo da tafi wal amalul khairi kuma shi munafiki bai yin wani aiki na alkhairi sai inda ido da kunne za su ji a bada labari to kasantuwan wannan shine ɗabi'a na munafiki zai ta yin ayyukan da ake samun ɗaukaka a lahira to sai ya zama yana ɓaraswa domin allah maɗaukin sarki ba zai karɓa ba shi zadda abin da za ka yi koyi ƙoƙari ka yi don allah kawai in duk duniyan nan za su haɗu su ɓata mare wannan abin aikin allah ne ka ce ɓata mare bari kai kaza dama ba allan kake ma ba kana ma farin cikin ka ne ana fahimta yanzu misali wannan abin an sako wanda ake amfani da shi yanzu ake wa'azi sai aka ce a kawo fi sabilillahi a siya in ka ɗauka ba ka da wata manufa sai manufan allah sai ka bada shine fi sabilillah amma bari in bayar saboda wannan da wannan ba su so su ja haushi sai aka yi wa'azi baka bayar dan Allah ba Allah ba zai karba ba ko kuma ganin irin wannan irin wannan waje kai yana kayatar da kai yana burge ka saboda haka bari ka siyo ka bayar don kullum ka gan shi ya riga burge ka shi ma ba dan Allah ba ne kayi ne saboda farin cikin kanka shi aikin Allah ko kana so ba ka so inda na Allah ne kawai za a yi sannan abin zai baka sha'awa to sai dai baka sha'awa bayan dama don Allah ka yi an gane amma ba ta yadda za a yi ka yi aikin Allah da wata manufa wai ka samu lada ba zai baka ba yasa munafukai gashi in faƙi suke yi amma Allah ce ba zai karba ba kowa ya kalli kan shi ana ganewa shi ne ce ƙala ta'ala ƙul an fi ƙo'an aukar han allah ya ce a gaya munafukai ko ku ciyar cikin daɗin rai duk sanda aka ce a kawo gudunmawa a kawo taimakon ɗaga addinin allah ko ku ciyar a bisa yanayi na tilasi da dole ba ku so amma ku ɗauka ku bayar haka lai yutaqabbala minkum kowanne kuka yi cikin biyu Allah ba zai karba ba innakum kuntum qauman fasikai. Allah ya ce a gaya ma munafikai ku to ku fasikai ne dole yake da irin wannan ɗabi'un fa ba fa sai an gaya mai ba shi fa ya sani don wani abu ne wanda Allah da ya yi ka ya sani ya faɗa kai kuma da kake da ɗabi'an tattare da kai kana ji kasan kana da ita shaɗin sai ya gaya maka kai Allah da ke rabu da su to kaji ƙur'ani ya ce da za ka ba da sadaka ko kai kyauta ko ka gina wani harka na addini in dai wancan ɗabi'an ta munafinci tana tare da kai to kayi aikin banza kuma Allah ya ce dalili kai fasiki ne wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum Allah ce tu'a menene dalilin da yasa ciyarwan da munafikai za su yi Allah madaukin sarki ya hau kujeran naki ba zai karba ba shi illa annahum kafaru billahi wa rawiya rasulih su sun kafirce ma Allah sun kafirce ma annabin shi munafiki musulmi ne munafiki mai za ka ce mai kafiri ba ne kawai kai tsaye don an gan shi ya daidaita sahu da kai ko kuma yana faɗin magana irin naka to kawai domin gudun fitina da kuma mutum ya fada ma shubuha to ba ka yi cewa wane kafiri ne sau daga shi ya alula kuma ya kabbarta a bayan liman amma kuma ƙarara ga shi allah maɗaukin sarki ya kira su da kafirai yana daga jahilcin da ya shiga cikin kwakwalan wasu da suka yaudaru da cewa sun san karatu da allah maɗaukin sarki yake siffanta munafukai da yake cewa wa kufran wa tafrikan bainal mu'minin sai ce ta zuwa kafirai ba ne ai dama shi ma munafiki ya bai da shi kafiri ba ne za mu zo za ka ji ai me yake nufi an gane amma ga shi ƙarara allah maɗaukin sarki ya kira su da fasikai su ne alharuju na an ta'a wanda suka fitan ƙafa wajen yi ma allah biyayya kuma ya ce sun kafirce ma allah abinda suka yi ƙur'ani ya ce karsi suka yi ya sunan wannan hadisi ya ce karsi suka yi ya sunan wannan alkur'ani da sunna za su ce aiki iri kaza ba daidai ba ne sai su ce suna da uzurin da zai halatta masu yin saɓanin na allah kuma su yi shi ya sunan shi tamma al'umma da yake so son zuciya ke damunsu kuma ƙur'ani ya gaya maka wala tu'jibuka ajsamuhum irin yanayin jiki da ya kama da na musulmi da kama da tsalahantaka wannan kare kayatar da kai tamacin da ba karatu ba ne kuma ba imani ke jagoranta ba to za ka ta ganin abubuwa sai da ka ce allah ya kiyaye kuma wani harkan sai da ja baki kawai a yi shuru allah madaukin sarki ya kiyaye to shi ne ce wala ya atuna salata illa wahum kusala waɗannan munafukan dalili na biyu da zai sa ko sun yi infaki Allah ba zai karɓa ba laifinsu na gaba shi ne akwai kasala wajen tafiya sallah ko dai su yi masu nisa ku gano wannan da kyau ko tattake zuwa yi masu nisa suna neman kusa ko kuma kun cika ja masu doguwar sura su ba sa iyawa amma zai ga mutumin da ke korafin ana doguwar sallah amma zai iya tsayawa minti saba'in yana hira ita gaddama ɗabi'a ce ta munafinci kawai ba wani abu bane amma ba za ka ce da wane da wane bane shine shi ma qur'ani bai kira suna ba kai ma kakka kira riga ce ga ta nan duk wanda ya ce tashi ne ku miƙa mai yanzu mu wage ce munafukai dama ku ne ai qur'ani bai faɗi ba mu ma bamu faɗa ba sai dai aiki yana kama da me shi kuna gano wannan da kyau ku wala ya'tuna salata illa wa hum kusala ba su taho masalla sai cikin kasalan jiki da kasalan zuciya da duk wani abun da zai haifar da mishkila za ka same su a ciki wala yin fi kone illahun karihun kuma duk sanda aka ce kawo kudinka ba mu za mu yi harkar addini sai ga mutum bai so a ran shi kaji wannan zafin da kake ji na in faƙi za a addinin allah to alama ne daga cin alamomin munafinci tare da kai kuma ko ka ba da kudin a lokacin Allah ba zai karba ba ka ba ta kudinka a banza kuma ka ƙi bayarwa da matsala za mu zo kan wannan kamar aiki ne in kai aiki don a gani riya in ka ƙi yin aiki don ka guje ma riya ya zama shirka dole sai ka yi don Allah kawai kuna fahimtar wannan kun fahimci misalin nan yin aiki don a gani a tafa a yaba a ce kai mai kokarin yi ne wannan riye ne to cin da ma ina gudun in yi riye to aikin bari in fasa don ma kar a ce na yi ɗin a yaba to amma aikin allah ne ce a yi ku sai ka ƙi yin aikin don saboda wasu shi kuma shirka ne yi don wasu ƙaramin shirka yi don ƙi don wasu babban shirka kuma dole kai da ikhlasi kawai ana fahimtar wannan wannan ita ce aya ta hamsin da uku da ta hamsin da hudu cikin sautar tauba wa minhum man aba ala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin ɗabi'un munafikai to akwai aibata wa annabi da duk wani wanda yake wakiltan annabi wajen isar da saƙon Allah ba a daidai ba ba iya ba an gano kurakurai ai da gibi ai inda mu ne sarakan iyawa to ai da ba haka muka yi ba shi ne ce aibata ma annabi fi kasmis sadakat wajen raba sadaka kudin zakka yanzu ba za a kawo kudin zakka ba sai da kudin siyasa mun gano wannan kowane zamani yana zuwa da nashi yanayin ne ai kowane allazi da nashi amon yanzu ba wanda zai kai ma malami kudin zakka kwana kaiwa duk malamin da aka kama shi kudin zakka ya daga fulo ya zuba ya rika zara kaɗan kaɗan yana cefa ne nashi ne to kana zaune shi ke sai 'yan siyasa sai su kawo kudi in ka ɗauko dubu hamsin ne suka ka ce ga ta hamsin ne a raba za su zage ka ce yanzu haka ɗari da hamsin ne ya ɓoye ɗarin ne ya kawo hamsin za su aibata maka kun gano wannan duk abin da ka yi ko da ko an kawo ne ka ce to mahaɗa mi wani harka na addini za su aibata maka za ce ba haka ya kamata ba ko da 'yan dubu biyar biyar da an raba ko dubu uku uku ko goma dai a ba kowa ma na shi ko mai kai da su inda mutum na ɗabi'a munafinci sai ya aibata inda ma za a kawo kudin da ka ce a raba ku sai sun ce aida ba rabawa aka yi ba aida an ce kaza ko da cewa kai ku ba da shawara kuma su ba da shawaran kuma ya aiki da shawaran nasu to sai sun koma daga baya kuma sun ce ai shugaba bai kamata komi ya ce sai ya nemi shawaran mabiya ba ya kamata ya zama yana da jajircewa da ra'ayi tabbataccen ra'ayi a ce ya kamata ya zama zu ra'ayi kuna gano wannan tun yanzu ka tunkuɗe kowa mai gidan ne da kanshi aka kawo kudin da laisa min kaddika wala min kaddi abika ba fa sana'an inna da baba ba ne ba gumin wani aka kawo sai ya ɗiba ya rabas ina ce ba shi kenan bayan dai kayan da Allah ne yake magana da shi dama sun ce shi kanshi annabin bai iya ba su ne gwanaye shi sun zarge shi don Allah ya za ko wanda zai zai ce ka rika ƙoƙarin kai kai ta wai kar a zage ka kar a soke ka kar a ci mutuncinka duk abin da kai sai sun zage ka mun gano wannan albani yake cewa man zalladi yan juminan nasu salima wai wane ne zai tsira salin alin cikin mutane babu wani korafi ya ce kai ko makalewa kai a fuka-fukan mikiya ta sama da kai sai wani ya soke ka sai wani ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza ko menene kai kuma wannan ɗabi'a ce ta munafinci to shi ne sai mala ya ce wata hamahu bi adamil adli fi zalika kuma su suka rika tuhuman annabi da cewa raban da yake baya raban adalci wahum muttahamun mala ya ce alhali su ne fa abin tuhuma shi fa mai laifi ne yake ɗaukar laifin shi mummuna sai ya watsa ma wani sai ya koma gefe ce to jama'a kun gani ko li'annahum la yunkiruna lid-dini duk wanda kaje yana soto irin wannan ba fa yana yi ne dan addinin ya samu ba wa inna ma yunkiruna li hadhi anfusihim suna yi ne dan me su za su samu duk wanda kaje yana babatu an kaima wani kuɗi ba fa yana babatu an kaima wani kuɗi ne ba a gina masallaci ba ko ba sai ƙur'anai da littattafan addini ko an zuba mai a janareto ba yana wannan ɓaɓatin ne saboda me shi ba a kasa an ba shi komi ba wani an kawo mai kudi ya cinye shi ɗaya in ka tambaye shi a kalan kudin suke daga nan za a gane ko dai ƙarya ya faɗi ko kuma mai kintaci faɗi ne akwai lokacin da wani ya ce shi ya rantse da allah an ba malam wani naira biyar. na ce kananin ya ce yana nan sai na ce ‘yan nawa-nawa ne kudin ko kun gano wannan sai shuru ya ce biyu lura wancan ƙarya kake baka nan ai su kudi ko dai ‘yan dubu-dubu ne ko ‘yan ɗari biyar-biyar ne ko ‘yan ɗari biyu-biyu ne ko ‘yan ɗari ɗari ne ko ‘yan hamsin-hamsin ko ishirin-ishirin ko goma-goma ko biyar-biyar ba su ba ne wane ne baka sani ba a nan ya ce kutilal harrasun allah ya tsine mai ire-irenka masu kintace faɗi da shi na gama zai saka cikin fitina ne in ji gulma ranar kiyama a kira na a ce an yi kana wajen jama kuna gane wannan ai kakka yadda da wannan abun ƙarya ce kawai tsugune cin da an san talauci yawa mutane yankan ƙauna to shi ne sai a zuwa ce to su wani ana na ana ba su kudi ni ko har yau ban san inda ake raba kudi ba in kuwa akwai inda ake raba da allah ina ne wala ban san inda ake raba ba ni in na san inda ake raba kudi na rantse da alkur'ani su na ji na hansu sau da kaje ana raba kudi ka ansa sunna ne sau da annabi ya ce idan kudi suka zo ma baka roƙa ba kuma baka kwalla fare ba ci abinka hani an mari'a hadisin na cikin bukhari sunna ne ka ansa ni wasu ina ke rabawa ba inda na ji labari ana rabawa kuma tashi take yi kun gano wannan da kyau ku? kun fi na sani ina fatan mun fahimci wannan da kyau kuma kai a irin matsayinka na talaka kai ka san ba za baka irin wannan kudin ba kai kaga irin waɗanda ake ba yi ta ne kawai makaryata saboda ne faka ya kama zukatansu ba nan muka ja an ce ka ce wani ya zo ya ce shi ya ga sunan shi an sa cikin jirgin malamai an ba su kudi ce to shi ba shi ba maladan bane balantina haye kai darajar limanci ya zama malami sai kawai batuncin siyasa ne tsakani da wani ya sa sunana irin waɗannan abubuwan ne fa na zamanin annabi ga yadda ake faɗin sun an kawo kuɗin fai'i ko ganima ko kuɗin zakka ko na kyauta ya raba su koma su surutu to yanzu kuma ba za a kawo ma malamai waɗannan ba sau da annabi gwamnati ne ake tara mai waɗancan kuɗin to wani kudi ne yanzu aka buga ma ɗan najeriya misali ya gane kai tsaye ka ce kai kudin siyasa kun gano wannan da kyau ku shi ne kaɗai za ka buga mai misali da zai iya fahimta allah maɗaukin sarki ya kiyaye kuma da za ka je ka sami 'yan siyasa ka ce nawa ake baku su 80 ne za a ba su 100 nawa nawa kenan nan in an tashi ba da labari ba za a ce an ba su naira bibi ba ko naira 20-20 ko naira 200 ba sai a ce an ba su nawa 100 za a ce 100 su nawa ba za a faɗi wannan ba Allah da ya kiyaye shi munafiki ya ci wuya kaga sanda munafiki ke munafinci bai san za a zo nan ba kaga yanzu dole ya samu aiki ne yanzu ya zai je kwaskwarima da kwaskwas na abincin da ya watanni da suka wuce baya don kara kallon shi da abin ya huta yanzu har abada ba zai huta ba Allah ya sauwaka mala yake cewa wale haza kusan zane fannan malai ce to da wannan in o'o'o mina zakati rabu da za a ɗibo wani ɓangare na zakka a basu aka ji waiwai shuru wa sakatu da a ce sanda aka kawo kudin siyasan da suke zargi inda gaske an kawo an kira su an ɗan tsatsin gulan masa an ɗan sassan masu za su yi mi shuru ba wanda za ka ji yaje yana ƙorafi wa illam yi ƙaumin ha amma cin da ba a ba su sun lasa ba ya za hum ya wannan yasa suke ta fushi da inda suka zauna su ce an ba su kuɗi sun ci goba an kai mawana da wani har ma na sa akawun ɗin da aka zuba mawani in allah da su ne faso ɗinka na shiga aljanna in baka ba da akawun ɗin ban allah da ba za ka shiga ba da izinin allah wannan namba akawun ɗin da izinin allah allah su ya mai da su a matsayin password ɗinka na shiga aljanna in ko baka sani ba in allah da baka ba shiga bi iznillah ku kuna mutane ƙarya wai don ku ɓata sunansu ku ci mutuncinsu a nawa na rantsi da allah na san kasa ai ba ku san suwa na ban kun gano wannan yanzu duk masallacin nan wani ne za a zo ana rabon kuɗi ba zai karba ba in dai kai imanin ka ya kai ba za a karba ba don allah muganka don mu ga mai imani don kaga mun tashi ba da labari sai mun ce mun ga wani da bai son kudi da Allah waye bar ma sauke hannu na karin yi kuskure waye in an fara rabo ni ne liman ni ne a gaba duk wanda ya zo zai raba kudi kowaye sai na ansa in ga gaba ansa ba na fi karfin su ne ina gaya maka ka zo kana raba kudi daga dubu ɗari sama zan karba mun gano wannan da kyau ko in kuma ko wanda ba zai karba ba nan to magan shi ƙasa dai ba zan karba ba to kowa ce talatin kowa ce goma to kaji wanda ya fi ni imani shi yana cewa daga dubu goma ma shi zai cafa abin shi kai daga dubu biyar ma ka gani kalli irin waɗannan abubuwa don Allah jama'a ku zo kuna cin mutuncin mutane haka siddan haka siddan su kuma talakawa sun ƙosa su ji ɓatanci ana wa mutane kirki mutum ya laluba ya ga yayi wata uku bai cafki naira dubu goma ba tashi sai ji an ci an kai mawa miliyan talatin ya ce iya sai ciwon shi ya tashi kai duk wanda ka gan shi da kudi ko wallahi na shi ne wai mawaƙi sha ta haifi malami hankali ya ce kaga mutum ya sa riga ya yi fulafilai ya zauna har ya ɗinka farar alkyabba ya ce ne gumi ne yake ci ya ce kai 'yan yara gumi na nake ce ce da ina kan keke na hau kan babur tun ina kan kaza yanzu na komo kan motoci da ba tsaron shago muke ba yanzu fa gomanmu muke ci allah maɗauki sarki ya samu daji to shi da sai yake cewa ma'ala yake faɗi wa illam yi otomin ha'izawar ya tsakadun wa ya gabuduna li'amfusim suna damuwa ne su in ba a ba su ba wa kana alaihim an yardau bima qasama Allah lahum abin da ya kamata ga munafiki ya tsaya matsayin da Allah ya tsere shi Allah yan tsakaninka da Allah ko kyauta za a bayar a siyasance tsakani da Allah ka kalli matsayinka sai aka ce gwamna zai zo wajenka misali in ya baro wajenka zai zo wajena kuma duk wanda ya je zai mai kyauta abin da ya baka shi zai ban eh matsayin ɗaya ne bukatuna da naka ɗaya ne waɗanda ke sa ransa samu a wajena da naka iri ɗaya ne ko za cewa ga 'yan siyasa sun zojin wani yanzu kwanakin baya fa gidana yana kallon gidan mai unguwan na unguwan nan ne fa kuma in an zo ana harkar rigakafin polio 'yan polio fa zuwa suke suna fakin motocinsu tun da a cikin jikin gidan tun kafin ma sai gidan jama'a ba haka suke ba mutanen unguwan nan wai kawaran nan wani ya shiga unguwan sai zo sai ga jifa-jifai na 'yan polio sun yi fakin motoci a jikin gidana sai aka sa kyamara ana ɗauka wai 'yan polio suna nan cikin gidan mai shago suna kai mai kuɗi wai wannan shi ne abincin mutunci sanda yake wannan rashin hankalin ni ina ma kaduna ban ma sani ba ina jin labari sai na kira sai nake tambaya wanda ke ɗaukar mana kyamara na sai ce e sun zo ne sun ga waɗanda suka kawo aiki wajen za su fita sai ɗaya daga cikinsu sai ga yana da rigen da ɗan ɗinke mai wani waje sai tuɓe sai ba shi ya ɗinke mashi da ya gama ɗinka mai kuma ya sa abin su ya wuce na ce haka aka yi ce wallahi haka aka yi ya ce kaga ko har hudu ba aka yi ga mai shago china a san kudin polio sanda ni nike zuwa fadan sarkin zazzau ana muƙabala da ni akan polio nike zuwa zauren hakimi ana muƙabala da ni kan polio nike zuwa sakatariya na ƙaramin hukuma ana muƙabala da ni kan polio sanda ss ke kama ni da kwamishinan 'yan sanda a je a rufe ni akan polio duk wannan ba a ba da labari a yaba man ba sai sanda ma aka yi ma polio na kalal akhirati walule wani lokacin ne za a wannan maganan to allah ya isa kun gano wannan ko zan yafa komi kaga wannan sai Allah ya cire man ga haƙƙi na ba zan yafe ba shi yasa ma na ɗauka don ya zama tarihi ba zan yafe ba ya ce Allah ya isa duk wani abin da za a ɗauko sai an ɓata mu wai sai an kawo shi wai don jama'a su ga baƙinmu baƙin me za a gani namu da muka yi mi kasan nawa ne akan polio babu kyau karamin kasan na karshe shine polio makircin makiya manzo ba na yi shi ba shi wanda yake magana a yana yi maganan polio da ya zai tasiri an fahimci wannan har turawa an zo da su da larabawa wanda zo su yi mukabala da mukan polio ku je ku tambaye abokan mukabalan namu na ce ku tambaye su ne don yanzu ba ma shiri su faɗi gaskiya an yi ko ba a yi ba lera waɗannan abubuwa sai an koma an yi ɓatanci da a lokacin an rasa gane ina ne muke samun kuɗi muke ma addini hidima ƙulhuwa min indillah daga wajen Allah ne kuma zai ta kawowa zai ta kawowa Allah ya shi taimake mu وأنى لهم ذلك قال تعالى ومنهم من يلمذك في الصدقات aka ce ma annabi kwantar da hankalinka akwai masu zindanka saboda wai kudin sadaka fa in autu min haradu da su aka ba da kaji wai wai shuru mun gano wannan da kyau ku wa illam yu'tu minha to ko cin da ba a ba su ko taro ba idahum yaskhatun wannan yasa su fushi shine matsalar an gane wannan walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu da sun yadda da bai wanda Allah ya ba su da matsayin da annabi ya aje su mun gane wa qalu hasbunallahu wa ni'ma qalu hasbunallahu suka ce Allah ya ishe mu da ɗan abin da muka samu sai otinallahu min fadlihi wa rasulu mu ma da sannu falalan Allah da manzan shi yana ɗan iske mu inna ilallahi ragibuna muna kwaɗe wajen Allah sai a kai lokacin da za su samu nasu mun gano wannan to ma sai in kasu gane me ke damun mutane ne matsayi Allah ne yake kai mutum wannan matsayin ko da bai zama kowa ba Allah ya daga shi Allah ya ɗaukaka shi mun gano wannan ba ga mutum ya ta gogori wai wani ya samu matsayi wai ya kamata ba shi ya dace da matsayin nan ba a ni ne sai dai a raba ka a haɗa ka da kofin kunu wallahi da ɓarin kaza iyakanta kenan wallahi Allah madaukin sarki ya kiyaye wa minhum man kana yu'dhun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga cikin munafikai akwai wanda yake cutar da annabi bil kalami fihi yaje ta surutan batanci kanshi kaga in ka dauko wannan sana'ar ta annabi to sai ka toshe kunninka wanda bai kamata ya magana kanka ba sai ji za ga mutum ya zage yana zaginka wanda da za ka buru wata kofa ka jefa shi ciki danginsu kabba wanda zai fitar da shi amma ba abinda ba zai faɗi kanka ba kun gano wanda da kyau ko to ƙa'ida shi ne tanka ma wawa ɗaukaka ne sai kyale shi ya ta yi zagin annabi suke yi suna faɗin maganganun ɓatanci iri-iri na cin mutunci game da shi wa ya ƙolo na huwa uzun har suna suka samu annabi uzun ai yasma kulla ƙil wa ya ƙabiluhu duk abin da game yana nan yana ji kuma zai yadda ma'anan wannan shi ne suna son su ce shi kamar ka ce sakare ne duk abin da gaya mai kawai shi kenan ya yadda mu je mu tsara shi shi ne abinda yanzu ake ce mana ci mutuncinmu an jima ta ce kuje ku ba su haƙuri an gane ɗirin wannan ɗabi'an ne ai ba komi aicin da ya ce duk wanda ya mai kaza ya yafe da ne sanda ba mu da wayo kuna fahimtar wannan da kyau ku amma yanzu kuwa ka shirya buhuhuna na biyan bashi yau malayan fa'umalun wala banuna illa man atallaha bi qalbin salim wannan kuma saddun ne lizzari'a toshe kafan banna domin kare mutuncin bayan Allah don ba za a bar bayan Allah haka kawai ana wasan kura da mutuncinsu ha kawai ba kawai don Allah madaukin sarki ya baka baki kuma kana magana baka biyan harajin maganar kawai kai ta faɗin magana da ce duk wanda ya furta kalma goma zai biya naira hamsin za a taka tsantsan ko ba za a yi ba kaga wannan dole ne a tsaya a kare mutuncin mutane kuma a ja hankalin mai hankali ya taka tsantsan ya sani mala'ikun allah suna nan suna rubutu allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine ce kala ta'ala wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya daga cikin munafikai ko waɗanda ke cuta ma annabi wa ya ƙolo na huwa uzunun suna cewa annabi uzun ne kaga har Allah ma ya ba da labarin irin wannan ɓatancin da ake ma annabi ka je dandali ka zauna kaga ana cin mutunci iri-iri da ɓatanci ƙazami wanda bai san Allah ba bai da mutunci cikin al'umma shi za a ba dako na yawo da cin mutuncinka da ɓatancinka wanda da abin da kake na gina addini za ka ce ka fasa a ce ya je ya yi ba fa zai iya ba amma zai je zai ƙoƙarin ɓata ka aikin da kake na allah don aikin ya lalace don shi wata manufa tashi ta cimma kawai kuna gane wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne ɗabi'a ne na munafinci ba abin da ba su yi ma'annabi don su ɓata shi wai don jama'a su ƙaurace manzan Allah ba ƙul Allah ce ka gaya musu uznu khairin lakum wannan sauraronku da yake ba shi ne alheri gare ku inda a ce za ku zo yake sauraronku a ce sai ya sa maku haraji sannan za ku faɗa a ansa za ku ji daɗi yi'minu billah shi wanda kuke zagin nan fa ya yarda da Allah wa yu'minu lil mu'minin kuma ya gamsu da aiki da ɗabi'un mumine na arziki wa rahmatul lil ladina amanu minkum sannan masu imani daga cikinku wannan ɗabi'a na sauƙi da sassauci na annabi jin kai ne fa gare ku walladina yu'duna rasulallah kun ga waɗannan da suka ƙi su bari suka ci gaba da cutar da manzan Allah lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi to irin wannan zamanin ne Allah madaukin sarki ke juyo shi ga mutane a hadisi annabi yake cewa azmul jaza girman sakamakon kama'a azmul bala irin girman bala'in ne gwargwadon ƙarfin imanin ga gwargwadon jarabawan gwargwadon jarabawan gwargwadon ladan shi ne kawai shi sa wa tilkal ayyamu na dawilu ha bainan nas abin da ya faru ne a wancan zamani shi ke faruwa a yanzu shi sa munafukan zamani su ba san a cewa tilkal ayyamu tana aiki har yanzu a kashe ta a can don su ci karansu ba babbaka a nan an gano wannan da kyau ku kuma wannan ɗabi'a ne na khawarij Allah maɗaukin sarki ya kiyaye to shine sai ce wannan ita ce aya ta 61 cikin suratul tauba wa aqsamu billahi lil mu'minin za ga munafikai suna zuwa suna ware masu imani suna masa rantsuwa dan mu'mine su yadda da su fi ma balagahum anhum min adar rasul domin labari ya je masu imani cewa su waɗannan munafikai fa suna cutar da annabi to sai su sheko sai zo sai su samu masu imani suna rantse ma muminai da cewa billahi lazi la ilaha illa huwa muna maku rantsuwa da duk abin rantsuwa ba cin mutuncin su muke yi ba annahum ma utu wallahi wannan abin ba su aikata ba wa zalika liyarduhum liyarduhum suna wannan ne don su yardar da masu imani masu imani su yarda da su wallahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu a haƙo an yarduhu ma in neman yardan wasu ne to ba kamar su je su nemi yardan Allah da manzan Allah bi ta'a ta hanyar yi ma Allah da'a wai dan Allah don wane da wane sun ce sun yarda da kai wai sai me kun gano wannan da kyau ku mu ko irin waɗannan mutanen so muke su mutu ma suna fushi da mu ba ma masan mu su yadda da mu ana gane wannan da kyau ko don mu mun san ran da suke karo da mala'ikun Allah wallahi ba za su kwashe da daɗi ba su sun san haka jama'a mun gane wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wallahu subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kun ga Allah da manzon shi a haƙo an yi ruduhu masu ya kamata a yardar da ta'a ta hanyar ayyukan kirki in kanu mu'mini na haƙƙan inda gaske sun yi imani mutum ya zo yana ƙoƙarin wai ka yadda da shi karkai mai zargin kaza wai mai taso ne wannan bai kamata ƙala ta'ala allah maɗaukin sarki ce ya halifuna billahi lakum wai yau ku suke marantsuwa kaga mutum ya tarantsa rantsi magana goma rantsuwa arba'in me yake sun ka faɗi kuma suna wannan ne liyurdukum wadan ku yadda abin da suke faɗi gaskiya ne sai ce wallahu wa rasuluhu kun ga Allah da manzon shi a haƙƙo an yurduhu so suka fi cancanta a nemi su yarda da mutum masu wancan rantsuwan su gane wannan in kano mu'minina inda gaske mu'mine ne ka nemi yardan Allah duk wani tukari kawai ka zuba shi kwandon shara ka ci gaba wanda ita ce aya ta 62 cikin sautar tauba kun ji wani ɗabi'a daga cikin ɗabi'un muna ba kai ku allah allah suke su gamsar da kai su gamsar da ke su gamsar da ku wai so abin da ake faɗi fa ba fa haka ba ne yi aiki sai allah ya gamsar maka da su irda'un nas ghayatul la tudrak وقد شاقوا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم suna wannan aiki fa alhali sun cutar da annabi wa khalafu kuma sun saba ma annabin fa wa'adahumullahu ta'ala bi jahannama sai Allah ya masa alƙawarin jahannama khalidina fiha in sun shige in sun shige ta sun shige ta dindindin qala ta'ala Allah ya ce alam ya alamu ko su munafikan nan ban sani bane annahu man yuhaddidillaha wa rasulahu duk wanda ya sake ka fada da ka fada da Allah da annabin shi ya cutar da annabi ya haddada mai manzan shi fa anna lahu nara jahannam wannan jahannama zai shiga khalidan fiha in ya shiga kuma ya shiga dindindin zalikal khizyul azim kun ga wannan babu tozarcin da yake wannan girma wannan shine tozarci na kololuwa kar kokarin cin mutuncin a bayan Allah kawai don manufan kanka ka sa bayan Allah cikin garari don kawai manufan kanka ka ƙare ka je lahira ka shiga wuta ayata 63 cikin tauba wa kanu yahdharuna an tunzala alaihim sura su kullun tsoro suke ji kada ɓannansa a zo a fallasa tafshi sirrahum wai kar a tona asirinsu وتفضيحهم أو كنيتاسو وتبين للرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمرهم كما كدا الأمر سيبين قرارا ga annabi su mutane suke tsoro mutane suke ɓoye ma suke bibbinne ma amma ɓoyewa da binne ma Allah su wannan ba shi ke gabansu ba mutane suke tsoro sai Allah ce ya hadarul munafikun su munafike kullum suna tsoro an tunazzala alaihim suratun kar a saukar da sabon bayani tunabbi'uhum bima fi qulubihim dan kar a zo ai bayanin dalla dallan abin da suka boye a ransu qul istahzi'u Allah ce ka bar su ba izgilanci ba ku tai inna allaha mukhrijun ma kanu yahtahazma ma tahadharun Allah madaukin sarki zai fitar da abin da kuke tsoro haka Allah yake yi duk mutum ya gama ƙaryan ƙarshe Allah madaukin sarki ya mai Allah ya fallasa shi gawa mutane ƙarya kaf ka tara taro Allah madaukin sarki ya kunyata gaban jama'a ka gama ƙarya duka ba wanda ya san mai ƙarya don ya yi dadane shi waye shi abu biyu ke sa ƙarya kwaɗayi da tsoro akwai wani bil'adaman da aka ji tsoron shi ne yana da wuta ko aljanna ne abin da yake da shi kace baka tsofa to kuma sai me Allah madaukin sarki ya kiyaye aya ta 64 cikin tauba walamma sa'alahumur rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama an istihza'ihim bihi akwai sanda annabi ya kira munafikan ne tambaye su wai tsakaninsu da Allah wai me yasa suke mai izgilanci wa bi ayatillahi azza wa jalla kuma suke ma'ayoyin Allah izgilanci wahum sa'iruna ma'ahu ila tabuka suna tafiya tare da shi ne wata rana za a yakin tabuka qalu mu'tazirina sai suke kokarin laluban uzuri da za su kawo suna cewa inna ma kunna nakhudu wa nal'ab ai dan wasa ko muke ai hira ne ba wani abu ba fil hadis kawai dan hira ne dan biyo ta abin linaqta bihi at-tariq dan kar mu ga nisan hanya walam naqsud zalika wallahi ba nufin batunci muka yi ba qala ta'ala suna fadi sai ga sako daga rabbul izzati wal jalal wala in sa'altahum da dai zaka kira su ka tambaye su la yaqulunna inna ma kunna nakhudu wa nal'ab za a ce maka wallahi tallahi billahi lazi la ilaha illa huwa mun rantse da qur'ani mun rantse ta rantsuwa ce wallahi su wasa suke kul in sun faɗi wannan sai ka ce abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu Allah da ayoyin Allah da manzan Allah kuke mai izgilanci la ta'taziru kar wanda ya kawo wani hanzari kad kafartum ba'da imanikum kun kafarta bayan kuna da imani ba wani kuna cin mutuncin masu mutunci kuje kuna wasa in afu an ta'ifa in ma mun yi afuwa ga wasu minkum daga cikin ku sun tuba mun kyale su nu'adhib ta'ifa wallahi wasun ku sai sun dandana kodin su bi annahum kanu mujrimin saboda sun zama hamshakan masu laifi da ba su cancanci yafiya ba kun gano wannan a kowace harka take akwai waɗanda za a kalla a ce su ji an yafe masu akwai waɗanda kuma sai an ɗanɗana masu koda ba za a bar su ba kun gano wannan da kyau ko aya ta 65 zuwa ta 66 cikin sautar tauba wa kanu yahlifuna billahi lirrasuli ma qalu alladhi balagahu anhum min as-sabbi wash-shatami za zo suna rantse ma annabi wallahi labarin da ya zo maka cewa mun zage ka mun ci mutuncinka wallahi mu ban faɗi ba wa hammu bi qatlihi laylatal aqaba kuma suka yi nufin kashe shi a daren aqaba inda audatihi min tabuka sanda ya nufin zai dawo tabuka fanajjahu Allah minhum Allah ya kiyaye shi haka za zo suna maka rantsuwa ni ban taba zagin ka ba kuma wallahi shirin nan da muke za mu kashe ka da azumi wallahi ba ni ciki ƙarya ne kun gano wannan da kyau ko duk za zo su yi wannan ƙala ta'ala kai wannan ya kamata a ƙara sharhi Allah kai mu karatu na gaba subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum